الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر goma ga watan jimadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara biyar miladiya za mu ci gaba da karatu a wannan littafi na ulumul Qur'an al-fara'idul jalila na Sheikh Abdullah Gwandu rahimahullah da wannan shine darasi na 25 kuma muna nan cikin albabu sadis a ƙarshensa da mala ya ce khatimatun shafi na ɗari da arba'in da uku daidai baiti na ɗari biyu na ɗari uku da saba'in da uku Sheikhu Abdullahi rahimahullah yake cewa in hanafa alhalifu bil qur'ani wa mushafin kaffara lil ma'ani كفرني بكفر با. فلم يجوز تحليفنا بالمصحف فبدعة إذ لم يرد عن سلفي جوازه مذهب الشافعي وبعض قومنا كتونسي إن يردع إن يردع الكذب إن يردع الكذاب عن مجادلة يحلف عند أول المجادلة wannan malai ya kira ta da khatima wato cika baiti a cika wasu baitoci akan babe na shi shida da bayanai suka gabata a kansa zai tattauna wata matsala da take da alaƙa da hawayo da alƙur'ani abinda malamai da fiƙihu suke kira da attahalifu bil mushafi ko bil ƙur'an shine neman a yi rantsuwa da alƙur'ani ko kuma a nemi lokacin da za a rantse a ce za a dafa ƙur'ani ko za a rataya shi to me hukuncin haka to sai ce in hanafa alhalifu bil ƙur'ani wanda ya yi rantsuwa da alƙur'ani in hanasa wato idan ya yi hinsi shi ne ya karya abin da ya rantsuwa a kansa ya rantse da alkur'ani zai yi kaza kuma sai zan baye ba ko ya rantse da alkur'ani ba zai yi kaza ba kuma sai je aikata wannan abu to shi ake kira da alhinsu to idan hakan ya faru shi ne cewa mushafin inda ya rantsuwa da mushafi da ya yi amfani da lafazin al-mushaf ko lafazin al-ƙur'an wanda dai duk dai ana nufin abu ɗaya shine al-ƙur'ani ɗin to kaffara zai yi kaffara lil ma'ani duba da ma'anonin shi al-ƙur'ani ɗin duba da ma'anoninsa to sai suka ce zai yi kafara wato su ba su kalli lafuzan alƙur'ani da harufansa ba to wannan gini ne akan wata aƙida ta su a abin nan al'asha'ira dangane da alƙur'ani su kai tsaye ba su ce alƙur'ani halittan Allah ba ne amma kuma yanayin bayanansu to yana ƙunsar wato cewa ƙur'ani halitta ne ba sifar Allah ba ne, don su a wurinsu lafuzan nan da kake gani a rubuce da waɗannan haruffa, to ba daga Allah suke ba daga mala'ika Jibril suke. Amma ma'anat, ma'ana haruffan da lafuzan, to ita ta fito daga Allah. To shi suke kira da alkalamun nafsi. eh ma'anar ake dangana wa Allah amma banda alfaz banda haruffa wai wannan kirkirar shi mala'ika jibril ne to kaga kenan a wurinsu alkur'ani kashi biyu ne fuskar ma'ana daga Allah yake wannan sun yadda sifan Allah ne a ɓangaren ma'ana a ɓangaren kuma alfaz da haruffansa to wannan kuma da sauti na mai karatu to wannan halitta ne to su sun ƙi su fada cikin almu'tazila su almu'tazila kai tsaye sun ce alqur'anu makhluqun su ba su tsaya wani rara gefe ba to su kuma la asha'ira da waɗanda suka bi ta farke irin nasu to sai suka zo suna wani rara gefe a kaza kaza kaza kaza kaza to shekul islam ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda suka yi musu raddi a littafinsa da ya yi mai suna abin nan wato ya kawo su fuskoki wajen 90 yana maida musu wartar a kan shi alkalamin nafsi ɗin da kuma wasu littattafai ma na shi to kan wannan ne sai suka ce kenan in mutum ya ce ya rantse da alkur'ani ko ya rantse da mushafi suka ce zai yi kafara duba da ma'anarsa ba duba da lafuzzansa ba ba duba da harufansa ba ba duba da sautin da ke bayyana lokacin da mai karatu yake karatu a bayyana ba suka ce saboda su ma sun yarda da ba a rantsuwa da halitta eh to wannan dai ra'ayi nasu ra'ayi ne na kuskure abinda yake daidai alkur'ani gun ahlus sunna wal jama'a da lafazinsa da harafinsa da ma'anarsa duka daga Allah yake shi jibrilu kawai sako aka bashi ya isar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ya isar ga al'umma wannan shi ne tafarki wanda yake na gaskiya to shi yasa za ka ga wasu littattafai ahalus sunna suna saka al'asha'ira cikin masu aƙidar cewa alƙur'anu makhalukun amma kun ji hanyar da sun kaɗi amma kuma in suka zo jimlatan za su ce ƙur'ani laisa bi makhaluki to in ka ji sun faɗi haka suna nufin ma'ani abin nan ma'anoninsa eh ba wai lafuzansa ba to su kuma ahlus sunna wal jama'a suka ce a'a da duba da ma'anar da duba da lafuzan da duba da harufan dole zai yi kafara matukar yayi hinsi akan abin nan da yace ba zai yi ba ko zai yi to su su a shehu abdullahi da yake littafin a shaushawi ne ya waƙe kuma wasu maganganu ne ya ɗebo wasu littattafai to su kuma dama a sha'ira ne a shaushawi ba a sha'are ne haka shi ma a suyuɗe da littafi al'itiƙad fi ulumin ƙoran ko annuƙaya falam ya juz bai halatta ba ta halifuna neman rantsuwa gare mu bil mushafi da mushafi mana bai halatta ka nemi mutum ya rantse maka da mushafi ba ko da alkur'ani to shi sa za ga ko a kotu inda alkali ke ba da rantsuwa malamai ba su ce ya nemi mutum ya rantse da alkur'ani ba sai dai a ce ya rantse da Allah saboda wannan shi ya tabbata a nasi za a rantse a rantse da Allah ko sunayensa ko kuma sifofinsa amma a ce a nemi mutum ya rantse da alkur'ani to shine mala ya ce bai halatta ba wa bid'atun mala ya ce bid'a ne saboda salaf ba su yi ba ba a ga magabata suna neman sashen su ya rantse da alkur'ani to mu dan mi da zamu yi kuma ga qur'anin a gaban su sun haddace shi wasu daga cikin su sai ce iz lam yarid an salafi saboda neman rantsuwa da alkur'ani bai tusgo daga salaf ba to haka ya shafi mutum zai rantse da Allah amma sai ka ce a sai ya rataye ƙur'ani ko sai ya dafa alƙur'ani to duk wannan babu shi daga magabata to ta wannan fuskan kaga ya zama bid'a kenan ko ba gaba kawai ya rantse da Allah in ƙarya yake Allah zai kama shi ko ba shi ke dabba eh eh To wannan shi ne, saboda haka mu a mazhabanmu ta malikiya ba a dafa ƙurani in za a rantse ko ba a rataya shi a ka. Sannan ba za ka nemi wani ya rantse maka da alƙurani ba, sai dai ka nemi ya rantse maka da Allah. Ko wani suna nashi ko sifarsa. To amma mazhabu shafi'i mazhabar shafi'i shi jawazuhu ya ce ya halatta shi a mazhabarsa ya ce ai ba komai tun da alkur'ani ai kalam Allah shi kuma zancen Allah sifan Allah ne da ne matsala dan an rantse sai ce ba komai wa ba'd qaumina ka tunisi a sheku abdullahi ya ce kai akwai sashen wasu daga cikin malamanmu malikawa kaɗan su ma sun tafi kan cewa ya halatta gabar al'allamatu tunisi babban malamin nan ɗan tunisa ba malike ne shi ma ya goyi bayan mazahabin ashafi'i sai ke cewa in yarda'il kazzaba ba in yarda'al kazzaba ba in yarda'il kazzaba To, amma ta wace fuska hakan ya halatta, shi ne idan ya zan, hakan ɗin zai zamo tsawatarwa ga makareci. Don ba mu gamsu tun da dama abin da ke sa ka nemi mutum ya rantse kaga baka yarda da shi ba kenan. Ka ɗauke shi makareci. To sai ka fahimci in ka ce mai ya rantse da Allah kaɗai, ba zai tsawatar da shi ba, ba zai tsoratar da shi ba. amma in ka ce mai ya rantse da alkur'ani ko kuma ya dafa alkur'ani ko ya ɗora alkur'ani da kansa to ya ce babu komai saboda dama so ake ya tsorata ya gane girman Allah ya tuba ya daina rantsuwa akan karya. to shine ya ce an mujadala wato daga barin jayayya ba bisa gaskiya ba in mun ka fahimci cewa wannan ya shahara da ƙarya ya shahara da yawan jayayya akan ƙarya da musu a gane to in muka fahimci in muka ce za mu rantsar da shi da alƙur'ani hakan zai tsoratar da shi ko kuma ya dafa alƙur'ani to su a tunisi da su a shafi'i suka ce ba komai za a iya yi tunda kaga akwai ƙarin wani fa'ida ko? To, kaga sai alƙali sai ya abin nan ɗinsa. amma wanda shi rantsuwan da Allah kaɗai ba tare da haɗa da ƙur'anin ba yana jin tsoron haka to shi ba buƙatar kaga a ce sai ya sai ya dafa ƙur'ani to ya halifu zai rantse inda gun awwalil mujadala farkon suratul mujadala eh sai a ce mai yayi alwala ranan juma'a bayan juma'a kamin a yi la'asar sai a buɗe masa ƙur'ani daidai kan suratul mujadala aya ta farko qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir daidai wannan aya sai a ce ya dora yatsunsa manunaye guda biyu ya dora daidai kan wannan aya bayan ya yi alwallah sai shi rantsi da abin da wannan littafin ya kunsa cewa abin nan da zai faɗa gaskiya ne ko kaza ƙarya ne sai a kyale sun ce in yaya haka in dai akan ƙarya ne ya rantse to da wuya ya wuce kwana uku irin wannan rantsuwar ƙarshe kenan to sun ce alkali yana iya yi haka in an ka fahimci mutum ya mai da sunan Allah ba abin wasa da ya motsa billahi lazi la ilaha illahu to kaga shi sunan Allah ya ya mai da shi wargi to ba ba laifi alkali irin wannan sai a ce to ka zo ranar juma'a za a baka rantsuwa in ya zo sai a ce je ya alwala ya je ya alwala sai a buɗe mushafi daidai farkon suratul bujadala sai a ce ya ɗora yatsan samanuni ɗaya na hannun dama da na hannun hagu daidai kan aya ta farko an gane wasu ka ce ma daidai wajen wallahu ya suma'u ta haura kuma sai ya ɗora su daidai nan an gadi wannan sai ya rantse da abin da wannan littafi ya kunsa cewa ya rantse da Allah ko ya rantse da wannan littafi da abin da ya kunsa abin nan da zai faɗa kaza ne ko kuma ƙarya ne da ya aka fahimci hakan zai razanar da shi a yi masa haka ko ba haka ba amma an ka fahimci kuma hakan ma ba zai razanar da shi ba kaga ba fa'ida kamar 'yan siyasa da suka in an za a rantsar da su su yi ta rataye ƙur'ani sannan kuma bayan sun zo sun hau mulkin kuma su kasa cika abincin da suka abin nan to kaga rataye ƙur'anin su bai musu amfani ba to su ba sai sun rataya ba kawai su su ɗau alƙawali ɗaya su rantse da Allah shi ke na ƙyale su to wannan fasili ya ƙare eh to amma su malika suna ganin duk ba buƙata ga wannan saboda ba a samu daga salaf ba eh kawai ya rantse da Allah ya wadatar shi aka samu daga magabata amma a ce za a rataye Qur'ani ko za a ɗora aka da sauransu to su kuma kamar shi a shafi'i da wasu daga cikin malikan sun kalli in akwai hikima na hakan zai zama tsoratarwa gare shi to ba ba laifi a ƙara masa da haka albabu sabi'u fi fada'il alquran ja'at bihi fada'ilun fil jumla جاءت به فضائل في الجمله قد جاء فيه شافع مشفع وماحل مصدق متبع, متبع مصدق با مصدق با وماحل مصدق متبع جاعله أمامه با إمامه با جاعله أمامه يقود لجنة وخلفه وقود baitun bihi yuqra'u khairun yaksuru ba khairan ba khairun yaksuru wal khalu anhu sharru fihi yaksuru عن أنس قد أخرج الطبراني أهل الإله هم ذو القرآن وكل من علمه نتاجه توجه من الجنان تاجه فالباب السابع باب نبكوي في فضائل القرآن زي من بياني أكن فللول القرآن ja'at bihi fada'ilun saboda wazani sai a sarrafa shi eh tunda ya zo bisa ma'aunin mafa'ilu to kaga mamnu'un ne min sarf to maza a ce fada'ilun lil jumla saboda wazanin ya miƙe mustahabbai falaloli falaloli darajoji sun zo bihi wato dangane da alkur'ani fil jumla a dunkule wato a dunkule ƙur'ani yana da falala yana da daraja ba tare da ware wani sashe banda wani sashe ba mina hadisi siƙatin naƙala kuma hakan ya zo ne daga hadisai na amintattu an naƙala waɗanda suke maruwaitan hadisai wato rijalul hadisi kenan ko rijalul hadisi mm. to nan ba ma sai ai na kalwa kenan mm. baitin zai miƙe min ahadisi siƙatin naƙala min ahadisi siƙatin naƙala min ahadisi siƙatin naƙala ba sai a yi naƙalu ba ko an tabbatar da hamzan zai yi to ƙadi ja'a E, to wannan ya zo a hadisai masu tarin yawa da suka bayyana falalan alkur'ani a jumlace kenan. A jumlace. To, ƙadija a fihi, haƙiƙa daga cikin abin da ya zo fihi dangane da falala alkur'ani shi ne riwayan Abdullahi ɗan Mas'ud. cewa alƙur'anu shafi'un alƙur'ani mai ceto ne mushaffa'un kuma wanda za a ba ceto ne Allah zai ba shi ceto ga ma'abucinsa makarancinsa wa mahilun kuma ƙur'ani mai shaida ne akan ma'abucinsa ai ashahidu eh duk wanda a rambato ƙur'ani zai ba da shaida a kansa ya yi aiki da shi ko bai yi ba wasu kuma suka ce almahilu ko mahilun asa'i walhami ƙur'ani zai zamo kamar lauya gare shi musaddaqun kuma abin da zai faɗa za a gasganta eh saboda ƙur'ani adili ne duk abin da ya faɗa kanka to karɓa za a yi muttaba'u ko to shine yace muttaba'u kuma abin biya ne shi alqur'ani wato wanda za a bire a matsayin jagora eh dan kai aiki da shi to zai zama jagora ya ja kai kai ka aljanna zaka bi shi kuma ba ka yi aiki da shi ba zai jagorance ka zuwa wuta ja'iluhu amamahu wanda ya sanya alƙur'ani a gabansa to ya ƙudu li jannatin zai zama masa ɗan jagora zuwa ga aljanna wa khalfahu wanda ya sanya ƙur'ani baya gare shi wa ƙudu to shi kuma zai gargaɗe shi zuwa wuta eh abin nufi wanda ya aiki da alƙur'ani to alƙur'anin zai zai wuce da shi aljanna wanda kuma bai aiki da shi ba to zai gargaɗe shi zai ja shi kai shi wuta eh wanda wannan hadisi ne sahihi san su tabarani fil kabir المعجب الكبير البيهقي في في الجاء بنن في شعب الإيمان دوك سن رويتا سن رويتا حديثا تاي شي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيت to gida duk gidan da bihi ya ƙura'u bihi ana karanta alƙur'ani bihi da shi al'aya ko ai fihi biɗin nan ma'anar tafi, ai yi fihi ana karanta alƙur'ani a cikinsa, to khairun ya kasuru, to alherin wannan gidan zai yawaita. Shi sa ana so gida dinga yawaita tilawan alƙur'ani. gani? Ana so. Wal khali lamun ɗin a mata kasara. Walkhali anhu, wanda kuma ya wofinta daga karanta Alƙur'ani, to, a sharru fihi ya kasuru, sharrin wannan gidan yana yawaita. Duk gidan da ba a yawaita karanta Alƙur'ani, to, sharri na yawaita. an anasin riwaya ya zo daga anas kadi a kharaja tsabarani kuma hakika tsabarani ya fitar da ita cewa ahalul ilahi waɗanda an mutanen Allah hum zawul qur'ani su ne ma'abuta qur'ani wanda suka karance shi suka yi karatunsa suka kiyaye shi kuma suka yi aiki da shi to su ake kira ahalul lahi su ake kira da kuma ahalul qur'an sai dai wasu malamai suka ce akwai kuskuren azuwi a nan saboda tabarani bai fitar da wannan lafazin ba ta hanyar shi anas sun su annasa'i ibn maja su alhakim addarimi to su ne suka suka ruwaice shi eh to akwai kuskuren jingina shi ga tabarani su suka ruwaice shi ta hanyar anas kamar shi annasa'i a littafinsa al-kubra sunan al-kubra haka ibnu maja a sunan nashi haka al-hakim al-mustadrak haka al-imam ahmad haka ad-darimi da lafazin ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatuhu waɗanda amma abuta qur'ani to su ne mutanen Allah su ne ahalin Allah wa khassatuhu kuma su ne keɓantattunsa na kusa da shi na musamman gare shi wa kullu man allamahu nitajahu to wa kullu duk wanda duk makarancin da allamahu ya koyar da qur'ani nan nitajahu ga 'ya'yansa shine nitajahu to tawajjahu Allah zai masa kambe min aljinani daga aljanna taja wato kambensa da aka tanadan masa na musamman ya zo cewa duk wanda ya koya ma ɗansa alkur'ani to sakamakon da za a yi masa shi kuma tuwija yau malkiyamata bitajin filijanna za a sa masa irin hula ɗin nan ta sarakuna sakamakon ya koyar da ɗansa alƙur'ani to shine tawwajahu Allah zai sa masa kambe min alzinani daga aljanna taja wato kambensa to faslun wa fadluhu wa fadluhu ja'a ala tafsili nushiruhu makhafata at-tatwili أفضل كل سورة الفاتحة أطولها الزهراء وهي البقرة فألف أمر فألف أمر ألف نهي فيها كخبر وحكمة توفيها وأن فصلين wa fadluhu falalan alƙur'ani ja'a ala tafsil ya zo bisa ga bayani daki-daki sura kaza ga falalanta sura kaza ga falalanta duk da malamai suka ce hadisin bai tabbata ba cewa kowace sura ga falalanta amma an samu wasu daga cikin surori nusus sun zo sun yi bayani akan falalolinsu amma a ce ko wace ƙur'ani falalanta kaza to wannan bai tabbata ba to shine mala yace wa fadluhu falalan alqur'ani jaa yazo ala tafsili daki daki banda can mun je yazo jumlatan alqur'anu shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun kaga wannan jumlatan kenan to tafsilan kuma a ware wasu surori nushiruhu za mu ɗanyi ishara zuwa ga wani sashen surorin makafata tatwili abin da yasa za mu yi ishara ba za mu ka duka ba don jin tsoron kada bayanin ya yi tsayi sosai sai littafin ya zama babba afdalu kulli suratin to sura da tafi kowace falala al-fatiha ita ce suratul fatiha in ana magana as-suwar to fatiha ta fi kowace sura eh atwaluha in ana maganan kuma sura ta fi kowace tsawo da yawa az-zahra'u ita ce wadda ake kira zahra'u wahayal baqara ita ce suratul baqara to duk surorin alqur'ani ta fi kowace sura tsayi fa alfu amrin To, Alƙur'ani gaba ɗayansa ya ƙunshi umarni dubu, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, an samu har dubu. Alfu na hayin, afuwa a bakara kai, kaɗai, eh, a bakara kaɗai ba dukkan ƙur'ani ba. Fa alfu amrin an samu umarni dubu a cikin suratul bakara. haka alfu na hayin an samu hani dubu a cikinta, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, fiha a cikin bakara ɗin, ita kaɗai. Ka khabarin kamar inda aka samu labari dubu, wa hikimatin kamar inda aka samu hikima dubu, tu fiha, to ita hikimar na ita ce za ta cika maka sauran waɗancan. Wato abubuwa dubu hudu, suratul baƙara ta ƙunsa. umarni dubu, hani dubu, labari dubu, hikima dubu. Eh, babbar sura ce ai. To duk ta kunshe su. In ka karanta ka gaba ka gano su ba, to iliminka ne bai kai ba. In ka kusanci malamai duk za su zaƙulo maka su. eh? Za su za su zaƙulo maka su. Faslun fa'ayatun liddaini Fa'ayatun liddaini fi ha atwalu, afdaluha kursiyuha wa ta'adilu, kullu kitabin da'watu Ibrahim. Mm. أي الذي لقوله سليم وفي القرآن أجمع وأوفق وأخوف وأفوض وأفوض وأرفق وجابه خصائص الأجاب بينتها في غير ذا الكتاب تم بحمد الملك الديان ممتلئ العلوم في القرآن مضي ليلتين من شوال أعمل ياش مكسر النوال كون والي الحمد لله على الإتمام ثم صلاته مع السلام على حبيبه مع الأصحاب مجرد القارئ للكتاب yace faslun fa'ayatun aya liddaini da kike bayani akan bashi ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidaini a bakara kenan ko fiha a cikin suratul baƙara ɗin adwalu ita ce tafi tsawo ma'ana ta zo ne a suratul baƙara to adwalu kuma ita ce mafi tsayin surorin ayoyin alƙur'ani afdaluha ayan da tafi kowace falala kursiyuha eh ayatul kursi to yana maganar ayoyi da ita ko tafi kowace daraja ko? To, wata adilu da'awatu Ibrahima, addu'ar annabi Ibrahim, da'awatu Ibrahim shi ne fa'ilin ta'adilu. Addu'ar annabi Ibrahim da ya yi, an gane? Ayin lazili ƙaulihi salim, ai yana nufin Allah zili ƙaulihi. wannan da ta ƙunshi maganarsa a ƙarshen salim da yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin har zuwa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha to waɗannan ayoyin wai suna daidai da kulla kitabin kowane irin littafi da Allah ya sauka taura ne injila ne azzabur ne to waɗannan addu'o'in sun ƙunshi daidai da kowane littafi eh in ka karanta su to kamar ka karanta a taura ne in ka karanta su kamar ka karanta injila ne in ka karanta su kamar ka karanta zabura ne wa fil qur'ani to cikin qur'ani ajma'u akwai ayan da ta fi tattara hikimomi da bayani da hukunci ko kuma ta fi tara duk wani alkhairi da ake bukata su malamai suka ce ita ce faman ya amal mithqala zarratin khairan yara faman ya amal mithqala zarratin sharran yara eh to wannan tafi kowace zama a jama'u wasu kuma suka ce a inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun to wasu suka ce wannan wasu kuma suka ce waccan eh wa arfaqu to akwai ayan da tafi Uh, wa'aufaƙu akwai ayan da ta fi datarwa, ma'ana a tsaro taufiƙan kenan, shi ne wa ma taufiƙi illa billah. Eh, wato datar da ni ga abin da yake daidai bai kasance ga kowa ba sai ga Allah. Wa akwai aya da ta fi firgitarwa da ban tsoro. ya ce man ya amal su an yi jizabi duk wanda ya aikata wani mummuna to za a saka mai da shi wannan akwai tsoratarwa a ciki wa afuwadu akwai aya da ta fi jingina al'amurra zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya tawakkala alallahi fahuwa hasbu dogara ga Allah kenan wa arfaku akwai ayan da ta fi nuna tsananin tausayi na Allah ga bayansa, kamar da be ibadi anni anal gafurur rahim. Eh, shi yasa duk wanda ya makale ma wannan aya ba wani aikin da zai yi, sai ya shashantar da lahirarsa. saboda mi Allah ya ce a gaya wa bayi duk abin da suka yi mai gafara ne ko mai tausayi Mm, to ka gani to kaga ashe ba za ka dogara gare ta ita kadai ba Mm? to akwai irin su arjal qur'an irin su qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah eh ita bai ambace ta ba to ita ce cikon su cewa ka gaya wa bayina waɗanda suka yi mummuna mummuna aiki akan kawunan su to kar su ɗe yanke tsammani daga rahmata to waja eh, wannan hamzan bata saboda baiti waja bihi khasa'isul ujabi khasa'isul ujabi keɓantattun al'amura na ban mamaki waja bihi sun zo cikin alkur'ani banda irin waɗannan da na kawo maka anan shehu abdullahi ya ce bayyantuwa na yi bayanin su fi gairi zalkitabi cikin wani wannan littafi in ka je almiftahu littafsiri za ka gansu haka in ka je sulalatul miftahi shi ma za ka gansu ya ambaci abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda a nan bai kawo su ba da suna daga cikin khasa'isul qur'an kuma daga nan ne tamma bihamdil malikin dayyani wannan littafi ya kammala tare da gode ma almaliki mai mulki addayani mai yawan sakayya mumtali'il ya fi kyau ba mumtali'u ba mumtali'il ulumi fil qur'ani wanda ya cika sannai cikin qur'ani duk wani ilimi akwai cikin qur'ani sai dai in karatunka bai kai ba kaga ba za ka gane ba kuma cikin wannan littafi ya yi daidai da mudiya lailataini shuɗewar dare biyu min shawwalin daga watan shawwal to shuɗewar wannan dare biyu mun samu kammala wannan littafin amar yashin shekarar yashu eh shinun ɗin nan tana da dubu ɗaya ra'un tana da ɗari biyu ya'un tana da goma alif ɗaya kaga dubu ɗaya da ɗari biyu da sha ɗaya da ɗari biyu da sha ɗaya eh shinun dubu ra'un ɗari biyu ya'un ɗari ya'un goma sai alif ɗaya shine riyashu to shi ne amar yashin shekarar yashu mukusirin nawali to almalikin da yan ɗin can da wannan duka itiradi ne mubiya lailatai ne min shawwali amar yashin to mukusirin nawali badali ne ko a tsafu bayan na almalikin dayyan mumtali ulumi to Allah shine muksirin nawali me yawaita baiwa me yawaita bayar da baiwa ko kyaututtuka ga bayansa alhamdulillah cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah alal itimami da ya ba mu nasarar cika wannan littafi summa sa'an nan salatuhu salatin Allah ma'assalami ya tabbata ga annabi ma'assalami tare da aminci ala habibihi akan masoyinsa sallallahu alaihi wasallam ma'ala ashabi tare da sahabbansa ma matuƙar garrada ya rera sauti alƙari'u makaranci lil kitabi ga alƙur'ani ma'ana matuƙar mai karanta alƙur'ani yana rera sauti da karatun alƙur'ani to wannan salatin da wannan tasalimi ya ci gaba da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ma'ana har abada kenan to alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talitu wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin salati da sallama ya tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama taslima ya dada aminci aminci gare shi to shine karshen wannan littafi baiti na 393 to ana Mm.
zai zama kenan biyu ga wata Mm. To dama ana dare ba yini? Ai duk kaga dare to yini na da tare da shi. Ya kawo shi ne saboda wakar ta miƙe. Shi a waƙe ba komai ake ambata ba. Saboda wazani ake kallo. Mm. To shi yasa nan ba zai iya ce kwana biyu ba. misali yaumaini to ba waka sai ta kare amma ya ce lailatai mudiya lailatai ne min shawwal to kaga sai abin ya miƙe Yawa in ka ga dare akwai yini in ka ga yini akwai dare tare suke da juna sai an bace ɗayan ba dole sai an kawo ɗayan ba To, na. الفرائد الجليلة masu bi mishi ko dai sulalatul miftah ko al-miftahu littafsir to su can yan wasa a bayanai nan duk sama-sama na yake bin al'amura to can yan wasa a bayani to sai a yi ƙoƙari a neme su sanda za a sake ɗorawa a layin ulubul ƙura'an to sai zan kana da abinka ɗorawa ɗaya za a yi sulalatul miftahi shi talhisi ne summarizing ne na al-miftahu littafsir illa shi al-miftahu littafsir ɗin ya fi shuhura kuma an fi samun shi galiban sulalatul mifta ba a cika samunsa ba amma dai ya fi sauƙi saboda ya taƙaita abubuwa akan almiftahu ɗin da mutum zai yi shi to zai ji sauƙin almiftahu ko ba a same shi ba to sai a yi shi almiftahu ɗin shi kusan komai akwai inda ya shafi ulumul qur'an ba abin da an ka ketare komai an kawo maka ya tattauna abubuwa da yawa matsaloli na tajwidi matsaloli na luga abubuwa daban-daban to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko akwai tambaya ne? Hmm? Kowa ya fahimta kenan. To sai a duba uh, na hau kenan ko? نعم